Ana yi kan a yi kiran sallar sallar safe ka kurkura bakinka ka ci gora ka sha ruwa.
Eh, kuma ka a- aka huta kada Eh, yi tafiya eh, Eh, wannan ku haka nan ku gangara nan ku hau can ku gangara can.
kin ji su manya kawai na duniya suna tsammani suna si- suna cewa wai wannan duniya ya zama lalata
Sosai,
amma kawai na duniya kulun kulun kulun tun da sun manya su- Mm.
suka cewa haka nima ina kusa cewa haka na lallai kai shekara talatin da biyar yanzu na kusa cewa ah su yara Ah, ah, su abin da yara." suke ba da Eh, ba daɗi halin su ba daɗi amma ina tsammani abin sha'awa ne akwai babban bambanci tsakanin lokacin kuruciya naki da lokacin kuruciya kamar su salamatu Mm, yanzu a nan ah, ya kamata mata su su kara ilminsu saboda duniya yana nan yanzu mm, ya kamata su yi aiki a waje su taimake duniya su taimake ƙasar najeriya sosai.
amma da wahala ne Akwai wahala.
saboda akwai bambanci tsakanin doka daban-daban na addini da Mm, doka duniya mm, sosai.
Mm. ko kin yarda da mata su yi aiki a waje ko, ko yanzu kina tsammani ya ba wahala da yawa Ai suna nan suna yi.
suna yi Eh. Waɗansu kuma a ma'aikatun ma ake yage su wai ba kuɗi.
Mhm, mhm.
Suna son aikin sai a ce ka huta ba kuɗi ba aiki.
ko wa ya ya yi wo ya kamata su bi addini a waje a cikin duniya Sosai ai amma wannan da wuya ne sai s- ya kamata su yi ƙoƙari daidai su yi haka Eh,
kuma su mazan waɗansu da ba sa son matansu su su- su je su yi aiki.
mm,
Saboda matas waɗansu matan su suke ɓata waɗansu. Wata matar ko gidan uwarta ta ce za ta tafi, ta tambayi mijinta.
mhm,
sai ta tashi sai ta bar ba za ta gidan uwarta ta ba sai ta je gidan wani wai abokinta mhm.
In- in mazan su sai dai za za a ji daɗi
A'a.
to shi ne shi dalilin shi ne su- dalili.
amma wasu maza su hana su barga su da kirki in sosai
amma tuntun tuntun haka akwai akwai mutane daban-daban da hali daban-daban kowa da halinsa ai gaskiya
wani yana tsoron abin da za a ce masa bai kyauta ba Mhm.
wani ko ba ya gudun a ce a wani abin da kai dai ba kai daidai ba baka kyauta ba Mhm.
haka suke yi.
To, hajiya ina tsammani da na zo in yi interview da ke makon jiya ina tsammani na gaya miki na ji labarin da ya ana shakarta ko na gaya miki Eh, kin kin faɗa abin ta sayi ba komai ikon Allah ne Allah Mm.
ji kanta wallahi
Ah, ta mace kamar mai bacci na da gode wa Allah wallahi.
ban da ciwo ko Mm?
ban da ciwo A'a, tana rashin lafiya mura tuntuni mura Um, ta same ka
amma in gode wa Allah na yi ziyara shekara wallahi ai ni ko in godiya ta da ita da Allah wato ba ba fitsari ba kashi ba komai ta wuce haka ne
Amin ta sani.
wallahi
Listen. Listen. Una. Na tsammani tsofaffi ba mu iya motsi kamar yadda muke so.
eh Abin tausayi.
abin tausayi Matuƙar mutane.
wallahi ga yaran ana suna ta mutuwa wani ya samu ciwon wai- wai wai jikinsu sai ya mutu ba za su iya motsin komai da jikinsu ba wani yaro yanzu aka ce ya mutu da fa yana wai yana ta taimaka mutane waɗanda ba su da komai sai ya gama da ciwon da ba a iya motsi duk jikinsa ya mutu gaba ɗaya to yau kuma ya tafi gida
Sai mu karɓi abin da Allah yake so.
Eh, Mu yi sosai.
haƙuri. Dole ne ko?
sosai Haka na koya a nan.
Mm, Ƙasar sosai Kano.
Mm, sosai yadda Allah ya so haka za a yi Dole ne.
wallahi
Hajiya kinga yanzu kin gaji ina so mu tsaya amma da na koma kasar America ina ta ci gaba aikina Mm, kinga lokacin fasara irin irin wannan guda daya mm, awa ashirin ne aiki ya yawa amma abin sha'awa ne na so in ci gaba saboda haka na gani ah, ya kamata in in aika wasiƙa wa hajiya abba in tambaye ta wani abu eh sosai lokaci lokaci za ta tambaye ki kuma ki haƙuri da a'a ba komai ai ni na sa kaina kamata na- na finta ban gane duka kullum ba amma ina ta kokari sai in koma gida na kinga in tana kin kin bani labarin saniya da sa kin bani labari muna muna kira akan na bauta Mm, bayan haka na ce kin gama sai na ce ban fahimta ba kin ce madana kin dauka sai ka koma gida ki rubuta sai wani zai baki bayani daidai na eh, yi haka Eh.
na duba na ce a na fahimta wannan ta yi daidai na fahimta sosai madana to na gode kwarai kuwa da To, ni ma zuciya na ta gode.
wallahi abin tarihi abin sha'awa ne wallahi kuma ina tsammanin abin muhimmanci ne saboda su mata a kasar america da kasar ingila ba su fahimta ba tarihin mata a nan suna tsammani sai ku tsaya a cikin duhu shi kenan na ba haka ba ne sun sun iya bude ido amma sai muka ce akwai hirubi saboda haka ba za a ba za a a gane ba wani abu amma ba haka ba ne ana shirin makarantar ne to
saboda haka sai yanzu na iya ba su bayanin mata mai muhimmanci mai hali mai kirki sosai saboda ke ke ke nuna mini hanya in ba wannan bayani sai in in rubuta ah, labarinki su su bude ido eh, yawwa, in bude idonsu eh sosai amma a sheke kin bude idonsu na gode
ni ma na gode sai mu wallahi ci ga- mu ci gaba ah, sai mu yi ta aiki mu yi ta aiki daga can saboda ni ina nan kullum a zuciyata Eh, ni ma kullum nakan ce a kuke kin samu labarin binta?
yanzu dole ne yanzu watan yuni da yuli da ogusti kafin lokacin biki na da lokaci in zama in yi aiki daidai kuma bayan bikin ah, aure sai labarin aure ko sai Mm.
kuna da labarin duk abin da aka yi a ba mu labari mai ji daɗi madara sai in dawo kawo yara gida.
sosai Madara.
sai ni ta muna ran nan mun ga binta da 'ya'ya Eh, ina so Allah ya sa
a sai in kashe mu
sai aka gyara aka mayar da ya sarki musulmi cikin wannan wajen sai aka mai da waɗannan ɗakunan da aka ɗebo su daga can wajen sarki aka maishe su aka sa waɗansu ƙwararransa a ciki
A wane ne sarkin Katsina yanzu?
Mm. kabiru Kabiru dan Nagogo?
dan na gobe
Dan kwara-kwara?
amma bayan mata aurensa da ta mutu to sai aka ɗauki ubar kabiru aka mai ɗakin mata auren Aha,
Ya- aka yi mata komai da komai sai mutane suka ce mata sa to za a ɗaura aure sai a ɗaura muku aure da ladi sai ya ce a'a ya ce ai dama ba baiwa ba ce ya ce tunda tana da 'ya'ya ta zauna zaman abin da na yi wa matan auren nan tare da ita ita ma mata aure ce hmm. Lala. To, a a Katsina, kin ga mini akwai mai lalle, Mm.
mai mashariya, Mm.
mai wurare, Mm.
kuma mai daki.
Mm.
Kafin da kin je Katsina, Amariya ita ce mai daki, wanda ta fita.
A'a ba amarya ba ce, Oh, ‘yar sarki ce, ‘yar sarkin Katsina ce, wanda turawa suka kama shi suka tafi da shi Mm, mm. Mm, abin- Lakota?
A'a ba rakwaje ba, ilori.
Ilori, Mm.
yarsa, ‘yarsa ce.
yarsa ce.
Mm.
A ko Mada- mai daki yarsa ce, Eh, ‘yar sarkin ce.
amma ke
Ni ‘yar sarkin sama.
gaskiya na fahimta, amma Amariya ita ce ta fita. Mai daki yar mutum Ilorin ce.
Eh.
To, an yi amfanin sunan medaki don yar sarki Yes.
na fahimta. Sabar haka, da kin je Katsina kin zaman Amariya kuma ke ce medaki. Amma Yes.
akwai bambanci.
Eh, to sai aka yi bikin sarauta Eh, aka aiko nan ubana ya aiki da mutane maza da mata aha,
suka je gurin bikin naɗin sarauta ta can kuma duk aka yi gayyar birni da ƙauye mhm.
aka taru aha a nuna.
yadda ake kiɗa na in an sarauta da komai da komai to haka aka yi Har da tambori har da tambari kamar sarki.
eh daga wato sarautar katsina in aka ce wannan sarki Mhm.
to sai a ce wannan mai ɗaki Aha.
to a lokacin yaƙi ko yaƙi aka yi wa wanda ya ci nasara in ya kawo sarki bayi sai ya kawo gane mai ɗaki Mhm.
tana da gari ita kuma a lokacin da garuruwanta Aha, kamar kamar sarariya.
hakimi Mm, Hakimi.
mm.
amma hakimin namiji ne eh to ta zama hakima ita hakima adala to to shi ne da ba a sarauta wai ba a yaƙi yawwa mhm to marabanku yawwa san da zuwa san da zuwa mhm mhm barka da hannu ina lafiya ina gida ina lafiya an gode Allah sannu kare mhm yawwa mhm yawwa daga ina ne daga lalloki yake
to lalloki oho wajen wajen yawwa
gidan alkalin sanar da yake
to da yake yake yi ɗan uwana ina alkalin sanar da to to da shekara ta fi ashirin na haka mhm sai ya je kaduna eh domin allah su ɗaure yake wajen yi da sanarwa sai su yi masa tambaya eh sai ya ce da ya ɗan san kuɗi na kan yana koyarwa yake ki je wurin guraren da ƙafi abin da yake ita ta sani
oh sai ne kuma Allah da ya kira mu sai ya na yi cikin gama eh ina ta da kallon to ɗan uwanmu na gaya musu na gaya musu ba wanda ya nema sai ya ce to ni sai ya nema ɗan gidan masarkin ɗora sai ya tambaye da sai ce aiki ina zuwa amma ne ni hanyar da za ki bi da zuwa ina wani ɗaki ka tambaye ta sai ruwa ne ka tasan shi ka tasan hukumai
yeah to da lokacin da kun zo daga kaduna mm ba an kai shi gidan gidan uban ba an kai shi da yanki domin da ya ta ita kowa don muka kawo shi annan cikin to tun da muka kawo shi da har yanzu allah ya kuka sa na kuma saduwa da shi to shi ne nake tambaya yake ana da bayan suna da ɗan uwa wanda suke shi tare da ibrahim kayaye su shi kuma ainihin dama a katsinan kayaye duk da shi aka mai da suna su to kuma lokacin da ibrahim ya mutu ya mutu ya bata da ciki mm a cikin a lokacin da shi zai tafi da duka ya mutu mm da kun zo nan garin ba mm to shi aka sa yaron aka kai shi can gidan ko kuma ina gida ne a gaji aka kai shi aka zangan shi ne kwanaki muka koyar da ni da koyar ka muka kuma ka kawo shi mm to tun da muka kawo shi ne ne da hanyar da kuma sabuwa da shi to shi ke kai da muka je ka saka ruwa ina nan ina nan da wata da ta ina muka sha da da ta shi ta ce ba zai sa kin ka kuma sai ne ke ce ne kan ya shi ne ai da zai ki kai ne da zai ne shi ba yin shi ba shi kan ba ya shi ce a shi an ka sha suka je da zai ne shi ke ba ɗan shi shi da zuwa na na shi yake ya ko ce ya ne ce a ne ce Esse bonitinho mentirante, o que é um Mentirante, não é o mesmo que ser aqui. Qual a nossa? Esse bonitinho, esse bonitinho. Esse é o nosso gajo. Esse é o nosso gajo. Esse é o nosso gajo. Na Alice. Esse é o nosso gajo. Na Alice. domin ita ce ta aike shi inda duk yake ta san shi inda shi ta koya ta ce ina gudu ina koya to ɗan uwa maza duk na nuna musu ba mai fasaha da za a ce ga shi na ce to kana kana zuwa kaɗi ta ce in dai ka je gidan sarauta kai tambaya in ɗan uwanka ina ka gan shi in kuma ba shi ne shi ke wasu sa kawai domin aka ce shi ma yaro wanda ta haifa shi ma an sa sunan yaro a yaƙi shi ne ake sanarwar sanarwar wallahi ba da ala basiratun ɗin kowa a garin nan tun ma ina can unguwoyin na waje ba ni da ala basiratun ɗin kowa Allah
domin ni da na gama ta kaba ta ta sarkin katsina ko sai in aka kai ni aikin makaranta to wanda yake ma'aikacin gwamnati ina ya ga kafar yadda zai yi ya san abin da wani ya san babu babu
to shi ne dalili to har allah ya sa dai ma ne ritaya don kaina na- na komo gida saboda tsohuwata da da- ta riga ta tsufa tana yawan ciwo to kana daga nesa aka kirawo ka ai a gigice za ka zo a ce amma in kana kusa da tsoho ko ruwa ka ba shi dai ka samu lafiya ka samu dadar masha Allah to shi ya sanya na sai da gidana na can wajen na komo gida gaskiya ne gaskiya ne amma ba ni da basiratun in kowa ma yanzu haka na kofar gidan nan wallahi duk waɗanda ke zo ban san su ba ko ina za ka san kaji kana da ranka a cikin tafiya na za ka san yadda yake yi wallahi ai ba za ka shirya ba shi ne yanzu shi ma wannan yaron ya da muke tafiya sai kan sai kan ne ce ina wanda yake baka ya san nawa ne to ina ni ba yawo nake yi ba sai sosai ya kai yawo za ka san abin da yake waje ba eh insha Allah yake nan cikin gida kan na san shi domin ni ma na je a nan a fadin Mm, saboda ita babbar tamu na gidan waje da ake maka ɗanzu to to a nan waje na eh domin ita ba ta haifi haifin sai da mijinta
lallai Allah ya sa a gane a nan kuma da kuma
yanzu sai kamar su da mazan ban da zarafin zamani ne Allah shi ne zamani da za su dinga kula suna Su mazan tambaya ba?
eh za za su su sani gane. Sha Allah.
kuma shi dan uwanka in har ka gan shi Hakika.
jikinka ma shi yake fara nuna maka Kin ga ita Mutum ya autanmu da kalla.
aka mutu, aka ranar da jiya mutu, ran Lahadi aka haife ta da daddare.
Mm, Can gidan ɗan uwa, a gidan ɗan uwa. Da mm.
asu- Da asuba ranar Litinin da ƙasar mu mutu. Wallahi tallahi an kwana ta shi hanya ta ɗan gata.
Mm.
Sai ga ita ɗan yanyan ta. Sai na ganta da ta. Wallahi da na ganta da ta.
in sosai sai na ce habiba kallo ce wannan sai ta ce ita ce ce to ka ga ikon Allah da ganin ta sai na shirya dan uwa ai dan uwa ne in sha Allah Duk inda ka gan shi.
in sha masha Allah to Allah ya kare shi ahu Allah ya ahu kare shi Na ya gode.
Allah na sa shi lawan ɗin da yake shi ina yawa yawa in Allah Sai ya da suke yawo Eh, in Allah ya in sa suna ya dace tambaye tambaye Mm, za su san abin da ke akwai hakika
in ka tambayi mutum Mm.
mutum na ne ke kaza kaza ai dan ba a sani ba ne da ka- ka gane ni ai ni dan gidan wani ka gane kuma to da haka ake sanayya amma
Thank
wallahi amfani ne da zumunci
ka ka san shi ya san kuma haɗin girma ba a san ko ba a san gona ba a wallahi Allah shi ne ka sa ya san gona irin gargaɗi
wallahi ban ba san inda kowa yake da wajen hakika
da na san ya ce in ce musu iya to ai lokacin da aka faɗi amin an ai lokacin da Musa
sosai lokacin da Musa lokacin da sarki da yake da yake da yake da yake da yake a lokacin da Musa ne kuma Allah bai fito da ni wannan Allah tun da ni to ga shi har shi ma ya mutu in ba shi shi ma ya mutu wallahi Allah da ba mu to Allah ji ba wani amin Allah ji ba wani ya wuce sai in kuma wani abu a ba da kan hada Ƙara arziki. Allah ya daɗa shekara. Allah ya daɗa shekara. Allah ya daɗa shekara.
amin To ba kowa.
to Allah ya sa ki gane shi Amin saboda Allah ya sa ki gane shi albarka annabi Allah ya sa na gode Allah ya ƙara sutura ki gaida yan uwanki duka to buɗe kanka da su yi miki faɗa ani bana bana son a ce ga bakona da aka ce wacce ta je ta ce ina za ta yi fitsari wai sai sai ta aje jakarta sai ta shiga ban ɗaki ba a ƙara ganin ta ba
Kan fahimta ba za mu. Ya farce.
wata Eh, kwanan kwanan can eh.
aka ce ce salon a wani gida can wajen mandawari ta ce ina ake fitsari za su ce fitsari sai suka ce gaban da ake ta sai ta aje jakarta sai mm, sai shiga ban ɗaki sai ba ƙara ganin ta ba sai jakan nan a ajiye sai wani sai mai gidan ya zo sai aka ce masa mu jama'a mun yi bakuwa ta ce za ta yi fitsari tun da ta shiga ba mu ƙara ganin ta ba sai jakarta a ajiye ya ce a an taɓa haka ya je ban ɗaki bai ganta ba sai ya zo ya ɗauki jaka shi kuma sai sai nan ba a ƙara ganin sa ba sai ana jin kukansa aka ce kada wanda ya yarda da irin wannan baƙi su shiga su ce ina za su yi fitsari to shi yasa nake jin tsoro Na ji, na ji.
yawa musa yawa Kici ya ce?
malama ce Na kwana.
lafiya Ina ne lafiya. Da wannan to wannan su ne biyar.
to Nan kuma su ne hudu.
to menene ne Ba shi kika ce in san miki ba?
Mhm. Eh, shi ne.
Koren ɗan turaren da na ciki ba?
Eh, Kun turo za ki gani.
shi ne.
Sai da na je kasuwar kunne nan ne ta nema ban samu ba.
Lallai shi ne.
Mm. Na kwana.
Ina shafa.
Na lafiya. Na sanyi.
Na da godiya.
Na haƙuri.
Eh, da godiya.
To Allah ya wani.
Ashe a cikin wani gida suke sanyo shi.
Eh, haka Kuma yake.
sai a ɗebe shi. Me kan sarki. Kuma ga mutum ya yi haka.
Mm.
Dabara dai.
Menene wannan? Ko magani ko turare?
ba ta za ta gani a rubuce ai. akwai takarda ta karanta wannan za ki duba Aha. Magani ne ko?
Eh, Mm.
waɗansu Ko ma- a larabci a harshe harshen larabci eh ba iya ba a ga turanci to a nan fa ba turanci ne akwai ga turanci turanci.
yawwa kuma larabci
maganin ko sanyi ne ko mura ne aha don ciwon karfe eh Ka- kashi eh
Na- sanyin kashi kenan in ban
Ah, dai. sai a sa a fata shafa eh Z- sai sai zai yi ah, kamar wuta ko eh madala madala yawa
Eh, zan kuma
to da na kai masa kudin nan to ka naira hudu ba
to a har ma ya fi wancan gama eh wancan gama ya naira biyar ba eh shi ne ya ce ya fi wancan ya fi gama wancan gama inda wancan kudin sun fi yawa ba eh Mm, da fan sittin da fan goma sha biyar da fan goma sha biyar da yar- yar- yawansu ya ya kai bambanci Mm. a wancan ma ai naira ɗari ne ko ba nawa ne ai daga baki ka cika mu ha? wannan ba kudin simintin shi ba ne ya an cika masa wannan
eh kin gama gaba ɗaya ko
wancan ko
ba karɓo min aka yi kan hamsin wurin abu ba eh
to sannan sai na kawo kawai sun ba naira biyar ba eh da kai masa sai ba eh ai shi ne ce ba kan sitin ɗin da wani ba to sai wanka shi gari ne sai- sai na kai masa ce za ki shige ko Tukwane.
babban ɗaki za ki nemi eh ki ce kin ba shi eh ina godiya to ni ma ina godiya yanzu aikin ɗari ne ke yi.
to kun san an rushe gidaje a rushe gidajen su tsarin titin nan da za a yi to an biya su kuɗi can gidan su na kwara inda aka raba musu to da za su siyar shi kuma shi ya sai mun
to wancan gidansu na na mandawari za a rushe titi ya biyo ta ciki ba eh duk an biya su kuɗin su
wato ba shi kenan ba ba sai ya sai wani nan ba shi kenan ba
za su yi titi daga nan ita zuwa har wa- waluri
to
can kwargidan can inda sarki ke hawa da sallah kwargidan da yake da suna dogon lamba don ba nan to titin ta nan ya kimsa
wai
ta nan ya shiga ta wajen mubugan nan sai ya dangana da walura nan
an ban san wata mutu ba ba tana nan da dan bumbu haka kamar sauran tambura nan amma ta dan boto mubuga da suke yi nan mabuga ce wannan mubuga ce nan ciki
to wato har gidan nan na yan nan da ta mutu joda wato in ka wuce gidan dogon lamba nan idan na tsakanin lungu ko na tsakanin dogon lamba to har shi ko da shi da shi shi dama yakin gane rufe shi dama ba zai koma ba to haka za a ɗauki titin da shi da aminci
wai sun yi su tafi za a mulki shi guda ce Can, eh, irin wannan bugun waɗansu suna so a bugi nasu mara Allah Allah amma ba gwamnatin Kano ba sai dai gwamnatin tarayya don ita ta biyan kuɗi mai tsoka Eh, ko ya aka ɗan bugun yawa mu sai ga an ba kuɗi masu ɗan yawa
haka kuma ne.
ba ka fulauci ai da kyau yanzu tana a yaka sai ba haka ake mata ba irin ƙarin titin nan da aka yi eh kusa da gidan alhaji wannan mai kwangila alhaji sani eh da gidanta ɗaki ɗaya ne an ba ta kuɗi wajen jaka ko a sittin ne ne sannan aka kakulo ta kuma aka ba ta su haka ta ci riba ga fili an baka ga kuɗin gini an ƙwarai baka da gaske Mm.
da kyau wannan filin na kulo ta akan sayar jaka hamsin an ba ka ta
kyau
huta lafiya eh. to Allah ya sa sai ka kan sauti na ko Ah, kin ga ku na manta ba a wallahi na manta ga kunan ku aljihuna gwani da kika tuna mun Hidda yamma kenan.
to Allah ya kai mu sai an jima Fito lafiya.
a huta lafiya
oh Musa ga goro na kintaci kuɗin goron ta na ba ta Mhm. kwance kwance wannan kaɗi ba ka ɗebi ko uku ko huɗu wannan kuma na rabar wa jama'a ba kuwa ne wata zo neman wani ɗan uwanta shekara a rutan to ina zan gane inda namiji yake a- a garin nan ko mace ce ina zan sani har guda ne kaɗi ba Kicin diwa ko?
ta ne ka ɗebi ko uku ko huɗu ashe kai a zalumi ne bai iya lissafi daidai ba gafarce shi
Eh, mutanen sarki ai dogari ba kyau wayo gare eh. Allah.
kada ka Ya.
kada ka kulle ma Ai ba kullu ya zama. ba.
zubarwa zan yi ai To. Wai wayo gare shi. Ya ci haɗi ɗebi. To ba ka ɗebin da kake so ba?
wato ka je ka aje kuci kai da matarka Yau kai mata na su ci eh, gida ba. Eh, To sai wajen ƙarfe hudu.
ko Allah ya sani To lafiya.
ko Allah ya yarda
to hajiya muna yin magana akan sarauta
to ka tuna ko mm, Ko- na taba ji labarin um, sarauniyar zauzau eh, na amina da da zaria eh, akwai sarauta na mata eh, a zauzau a katsina nan fa
nan babu sai sarki sai mai babban ɗaki
tun ne
a haka suka yi ya mutan da
da kafin ah, su filani sun su
kafin fulani su zo wannan ban san lokacin su ba
a amma lokacin damu to sai sai sai sai shekara ita aka yi wa mai babban ɗaki eh, da 'ya'yanta da- da- da daba ya mutu to sai 'ya'yanta suka ce ita ce mai babban ɗaki madalla.
aka ɗauke ta aka kai ta can katon ɗaki aka yi mata aka sa ta a gidan ɗanta aina
can babban ɗaki inda mai babban ɗaki take wurin ne babban daki da yanzu eh madalla.
To da gidan majerin gini
majerengi Mm, ɗan sarkin Kano Abdullahi maje Kano shi ne babban ɗansa.
Aha.
To da ya mutu shi kuma daba ya mutu to sai a- ya ɗauki uwarsa
da sata can wai mm, shi da daba ya mutu shi majerin gin shi ya gaji dabo a sarauta to sai ya ɗauki uwarsa sai ya sa ta a can gidansa da da aka yi masa aure
aina babban ɗaki a wancan eh gidan majerin gin
majerengi wato majin karofi tuttaye ne ko ne Eh, shi ne wan maje karofi eh, shi ne
daga Oh, shi wan wan majin karofi eh, daga Ah, da aka haifi majeringin mhm.
an yaye shi da ta sake ɗauka ciki shekara sai ta haifi abdullahi maje karo madalla shi kane eh Hanene.
eh da aka yaya maje karo kakanmu sai ta ta samu ciki sai ta haifi bello Muhammad Bello. Muhammad Bello.
eh to da ta yaya bello sai ta haifi ya'ya biyu da mace da namiji Mhm.
shi aka yi masa sarkin shanu ita kuwa Hus- Has- husaina aka kai ta sakwata in- in- in, aka aurar da ita sakwata
Can can sakwata Sokoto.
Mm. to Tagwa ne?
mm, Kin ce tagwaye ne Tagwa ne.
Eh, Mada.
shi namijin aka yi masa sarauta Mhm.
ita ku aka aurar da ita sakkwato Mhm.
ta je 'ya'yan na can da jikokinta Mhm.
to lokacin da uwarsu mai babban ɗaki shekara ta mutu Eh,
sai sarkin kano abdullahi bayan wansa ya mutu aka naɗa shi sarki sai ya aike sakwato aka taho da husaina ya sa ta a wajen Tagwa ne.
babban ɗaki Mada.
ya ce ita ce maimakin uwarsa Ah, Mada.
to da ya mutu mai bi masa ya ci bello to ita kuma da da ta mutu aka ɗauko shi aka kai ta nan kusa da ubanta da uwarta Mhm.
mai uban ɗaki shi mm, husaina to shi ne dalili yanzu wanda biye sarki sai ya saka uwarsa a ko- sai ba- mai babban ɗaki
Tun Dabo.
itin dabu
Rufa. Shi sarki ne kafin da Dabo.
yi rumfa ba Eh, Mm, amma na taba ji Rumfa ya yi ginin gaban daki. Kin taba ji haka ko sai Dabo
ginin babban ɗaki da ba shi ya gina wa shi ɗansa ya gina Mhm, kwadansa.
Mm, Mhm. To. Wancan gidan makama fa, ko kin sani wa ya, ya gina wannan?
in ko gidan makama ko rumfa ya gina ko kuma daba ya gina cikinsu ban sani ba Eh, i don't know madal.
Mm.
Kuma na taba ji um, in ana da gidan sarki ta masu filani Mm.
ta gaba zuwan yamma ne. Kin fahimta kofa ta gaba.
ta gabas
A'a ba yamma da gabas Mm, haka ne amma wannan gaba ne ko sai a baya mm, eh, bayan gidan sarki ta gabas ne a gaba a gaban gidan sarki ta yamma ne kin taba ji haka
a'a ni dai na san an ce da babu wannan kofa kofar kudu to gafara takata sai mu juya wannan ko